إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنوا قاش الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورهم مركز أهل السنة يا قدر هدورهم a gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku ilyasu bin abdullah kin a hili tambayoyi da ake gabatarwa yau muna subdu wadda ta kama ana ga 24 ne ga wata na shaban hijira shekara 441 wanda ya dace da 18 ga wata na 4 shekara 2020 daidai Allah mana mafaka. ‘Yan wa kamar yadda aka saba za a iya kira a lambobi kamar haka. Za a kira lamba ta ‘yartal, lamba ta ‘yartal mai lamba 96, 99, sifili ɗaya sittin da biyu. Kenan 96, 99, 0 an sosande. Haka lamba ta move. mai lamba 94 32 50 42 shine 94 32 50 42 Allah mana mafaka nasu lambobi da za a kira kai tsaye insha Allah bismillah ar-rahman awal
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wani bawan Allah ne ya yi tambaya yake tambaya kamar haka yana cewa Allah shiga ta malam abinda yake tambaya shine wanda ya kamar mutum ne ya aiki wani da kudin zaka haka ya kai ma wani wai a iya biyan shi a cikin kudin wannan zaka
to akwai tambaya ta waya kayan shigo wadda ta wani ne ke da ramuwa ta azumi aka ce mishi idan sha'aban ya rabi ba magana ramuwa uwa magana ba haka ba ce babu wani wata daga cikin watannin shekara in dai ba ramadan ba babu watan da ba a ramuwar azumi kun babu wata rana da ba a ramuwa in ba kwanakin sallah ba don haka babu wanda ya hana abu inda aka hana shar'anci yin ramuwa ga mai ramuwa a cikin watan sha'aban har ma abin da yake da magana kan masa'alar sha'aban akwai ruwaya mai bayanin cewa idan ta safa sha'aban fala ta sumu mana dai hadisin idan sha'aban ya rabi ka koyi azumi wannan iya karantar da kai ta sauran hadisai zai baka ma'anar maganar ba an hana azumi ba ne ba kwata-kwata a tsakiyar sha'aban ana magana azumi na nafila kuma shi ma ga wanda ba shi da azumi na ka'ida don kare taryen wata amma wanda yake da azumi na ka'ida ya saba azumin irin alhamis da litinin ko azumi mai yawa cikin sha'aban domin manzana sallallahu alaihi wasallam an ce babu wata da yake azumi mai yawa kamar watan sha'aban hamatarwa ta kamar dukan shi ma dan yanda yake yawan shi ka kira nabi ya huce rabi a wannan wata ina azumi dan haka kenan nafila ce ga wanda bai saba nafila ba don gudun tare shi ne aka hana azumin nafila idan sha'aban ya rabi ga wanda bai da al'ada ta azumi amma mai al'ada azumi ne yau da kullum litinin halarsu misali wannan yana iya yi ko da sha'aban ya rabi misali ko da ana yau dibo har alhamis ta dace za ka yi azumin ka dalilin azumin ka na alhamis da kake wannan shine abin da yake tabbas amma ba hana ba maganar yin azumi na nafila a cikin sha'ban sai da mana tambaya ta zamu ce ta biyu ta farko da ya karanta kenan ta mas'alar mutumin da aka aika ko aka sa aikin zakka ana iya biyan shi a cikin wannan dukiya ta zakka kware kuwa ai a cikin zakka mutane takwas ko kala takwas da aka basu ba zakka ai akwai wani amili na alaiha kenan mai aika wanda za a aika ya kai zakka ko a lissafa da shi iya daga cikin masu haƙƙi a cikin zakka na ganin ya wani aiki a cikin kai wannan zakka kenan za a biya shi a cikin wannan zakka insha Allah wannan shi amsa na Allah to sai shi ma wani ba Allah yake tambaya ta kuɗi ne yake da account ko in ce a banki wai ya iya zai ya ne zai mishi zakka wannan kuɗin dan uwa kuɗi kuɗi ne akwanta suke a akwata suke kwanta in wani ɗaya da wuri kuɗi dinda kuɗi ji kuɗi ne ko a shago ko a kwanta ko a ina ne yanda iyawa kuɗin yake magana ina ga yanzu sun kai zakka wanda yake da kuɗi irin masu ajiye kuɗi a banki sana da kaɗan kaɗan ha kuɗi su taru yanda zai san zakka ta kama kuɗin shi zai zo ɗauko releve zai tambaya a bashi releve a bashi da sahin kwantikin shi da zuba kuɗi da yake a wannan kwantikin shine ya wahala sai ka diba a wani wata ne lekon ne nawa ga wata ne kudin wannan suka kai nisabin zakka a yanzu muna wani misali na muwayen karamin lissahi tsakatsakiyar kamar zamu tsakatsakiyar lissahi yanzu zakka ba ta kama ka sai ka mallaki kudi mai sunan kudi na Nijar sai fa kenan mai yawan miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar 'yan miliyon da ya san sosan kenzimil wannan kudi in sun kai haka su ne shekara in ta zagayo ta same su shekara ta zagayo kudin wani suna hannunka daga wannan kudin miliyan ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyar abin da ya sama daga nan ne zakka ta kama kuma in sun shekara kenan yadda za ka gano kudinka na zakka na kwantin kai zakka idan ka zo aka baka releve aka baka da sahin kudi da kake zubawa sai ka diba wani dat ne a wani nawa ga wata kudin suka kai nisabin suka kai miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar idan ka rike wannan dat kin za ka gani a cikin kwanta an ka baka da lebe za ka gani amma ifanin ce ba ya ka ka tambaye su ba ya ka diba gani daga wannan dat kin watan da suka kai kudin zakka to kuma ba a wannan bane ake zakka a daga nan ka ɗauki daga nan sai ka zowa shekara mai zawa shekara in ta cika bayan ka samu lissabi shine zakka ta kama ka wannan shine abinda mutum zai diba zai diba daga wani lokaci ne a kwantikin shi kudin suka kai miliyan ɗaya da jika ɗari biyu da saba'in da biyar in shekara ta zagayo to ganin abu ne na shari'a kuma shi shari'a allah subhanahu wata'ala yana mana magana da musulunci magana ta islam islam wata na kamariya da shi ake aiki kenan wannan su ne ake lissahi da su haka tambayi misali kenz avril van avril duzu avril muna ta ga watan avril sai ka tambaya nawa yake dacewa ga watan musulunci in ka samu ga kwatanta ya ka ɗauki misali wata wata guda misali zama cikin sha'aban ko kuma amma abin ya rikice kana iya cewa misali in ɗauki farkon don in sauƙin ganewa farkon ramadan in ban da wata sananne in ka ɗauki wata guda kenan idan wannan watan ya zagayo a wannan watan da kuma don ita shekara ba ta ce wata kaza ko ana magana da shekarar dukiyarka kenan idan ka samu wata na turanci in ka so ka gano ya ka tambaya na musulunci nau ne daga nan ka ɗauki lissafin zakaka wannan datkin wannan wata lissafi na watan turanci da ka ɗauka ya ka tambaya na musulunci yaushe ne sai ka tambaya lokacin da shekara ta zagayo sai ka huda zaka ta abin da yake cikin kwantikinka daga miliyan ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyar abin da ya zuwa miliyan dubu nawa ma kuma kullum abin da ake huddawa bai sabawa miliyan za a hudda za a ba da ɗaya cikin arba'in a yi divisible current aka yi divisible current kai a ba da ɗaya a raba gida arba'in a ba da ɗaya shi ne muke cewa a kowace jika guda dala biyar dala biyar nawa take jika guda dala biyar su arba'in ya ce a miliyan ɗaya a ba da jika ashirin da biyar a jika ɗari a ba da jika biyu da rabi wannan shi ne ka yi dibi ka in ka samu kun ka raba gida arba'in ka ba da ɗaya ko kuwa wata option ka ba da kana iya abin za ka hudda cikin dukiyar gaba ɗaya sai ka hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari na dukiyar gaba ɗaya kinan muwa da zigir san ka fursa a dukiyar duka da wani kauda da guda zai baka dai na ta wani shine da sayin zakka ga wanda yake da kwan a cikin wurin ajiye kuɗi wallahu a'lam na'am na tamala sai wani yake tambaya cewa wai kamar wasu na cewa kamar wa'azin ƙasa da tafsirin ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wai me matsayin su a cikin addinin musulunci
yo wa'azin ƙasa ba ce mun ga ladan wa'azin ƙasa ko su iya cikin ka'ida ta sunna ai wa'azin ƙasa abu ne na karantarwa yanzu kamar kace misali manzon sallallahu alaihi ya yi karantarwa a cikin kalas an ware almajiri an kalas ta ɗaya ta biyu ta ta biyar ta misali irin wannan ka kashi ko shi musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki da shar da kwamba ya yaki da jirgin yaki ai shi takobi yayi ya ka hau jirgi ya ka hau takobi ga jaka yaki kasa wurin ko kasa waye ya yi wani abu ne na mu'amala na magana karantarwa in dai ba saban Allah cikin bangaren karantarwa mu'amalat akwai bangaren ibadat shi ta tauqifi amma bangaren mu'amalat bangaren kayan yaki bangaren karantarwa sauransu yanzu ga su jami'a ake ma ya dole babu su ya ce bid'a ce akwai bangaren ibada mai sunan ibada shiryayya shi ake cewa kenan an bida a ciki amma wani bangaren wazin kasa a yi koka a yi bai cikin rukunin ibada ko rukunin ya yi wazin kasa ko wace gara dana wazin kasa har ka ta karantarwa kun za a diba ga haka abin da saba man shari'a ce eh abu kaza gaskiya wazin kasa sai mutum ya ce ga abin da ya saba man shari'a shikenan sai a gyara ba bai aya wasu a san kuskure kan shi amma shi kashin da zamanin dokar iya cikin rukunin sunna sai a yi wazin kasa sai zai zama zama zalaka kenan ya ce ana ka samu sashi ka'ida amma ba ga musa tana yi shi a cikin afilo ta amma wata a jiran kayan ce ga watan wazin kasa babu shi kuma ta tara ce kun ta malamai a tattar kun ayi bayani na na ilimin addini iyawa da bai cikin da wani rukuni wanzu a ce shi ne rukunin addini wazan kasa yayin wazan ba wazan kasa ba ba lahiya ba kowa ce an saba an saba shari'a a mu'amala ce
na'am to malam sai wani shi ma wani ba malam a da misalin mitu misalin mitu wa'azin kasa da tafsiri yawa tafsiri tafsirin alqur'ani tafsirin alqur'ani ka samu duka wannan qur'a misali abdullahi ibn abdul wannan ina ga wannan cikin almajiri wannan mujahid yake ba labarin cewa tun daga bakara hannar ba sau ɗaya ba ce aya aya yake ja ibn abbas ya yi tafsirin ta ɗaya ɗaya yake ja so a can da an ce mumuli ake ya taru mutum guda iya karantawa shi malami iya fasara wannan shi mai magana tafsiri ba ka ke tafsiri yanzu a karanta wani kanta ya tafsiri wannan bai cikin wani abu da mun da zan gane wallahi bida bida bace ba abu ne ya wakana watan sabai kan ci labarin rayuwa wannan cikin tarihin ko sira ta mujahid ibn jabal cikin ibn abbas cewa ba sauka da ma da dama yi aya aya ke biya ana ga mai fasarata wallahi wala na'am wani ban Allah ne yake tambaya ce iya gadan asibiti yace ba iya yin alwala waya zai yi da magana sallah
ɗan uwa mas'ala ta magana jiya ƙwarai ya kamata ga masu jiya su kula da wani masala ya so da yawa ba a kawo aka mutum zai jiya wata sama da wata a likita da hankalin shi da komi amma a rinka cewa bai sallah shi mai jiya bai ka aka bayata koya matsa mishi ne a shi mara lahiya zai sallah gwargwadon halin da ke ciki idan yana iya arwalla a mai arwalla a mishi in bai wa mai arwalla zai taimama ya sallah ka in ta kai ma bai yi wa a yi arwalla bai yi wa a yi taimama kuma ka shiga irin halin akwai cuta iri irin wannan sallah dai ba a baranta za a ci ma wani sallah ko da da ishara ne sallah zai yi ta ba a barin sallah matuƙa da hankalinka baka cikin komawa baka cikin hankalinka inda da hankalinka dan wasu sallah sai ka yi ta ala kulli hal kenan kan haka in bai iya arwala ko da a bango na gadon likita za ka iya bugawa ka yi taimawa ina ga cikin littafi na na makaranta na alwajiz na fiƙi suna na na badawi ya kawo na magana cewa iya magana albani rahimahullah ce baki da baki ya gaya mini ko da da fantar a gadon likita za ka iya taimawa wallahu alam
sai wata bayar Allah take tambaya cewa kamar mace ce take yawan rantsuwa sai aka ce wai kafarar da sai ta yi azumi sattin ko kuma ta ba mutum goma abinci wai ya ne gaskiya al'amarin tunan jagwal ce aka yi na
ita dai rantsuwa akwai rantsuwa wadda take mun akada mai suna rantsuwa wadda ake ma kafara akwai rantsuwa wadda take lagawul yamin akwai yaminul gamus rantsuwa wadda take durmiyar da mutum a gidan wuta wadda me ake ne yamin mun akada rantsuwa kullalla mai suna rantsuwa wanda mutum tsayawa ya niyya zai rantsuwa ba kurin furta da baki ba kurin kaudo rantsuwa ba kai niyya ba kuma ka rantse da Allah ko da sunan Allah ko da siffofi na Allah duk da wani abu da wasu da shahi ko daga cikin wannan abu aka zero an ka rantse da Allah banna kaza sai kai ko na rantse da Allah sai na kaza ba kai ba wannan ita ce ake ma kafara inda ka ce wallahi sai na yi kaza hai ba kai ba ko wallahi banna kaza sai kai to kuma kafara da nasin qur'ani ba maganar azumi sattan maganar ciyar da miskini yan ma harko yan taddabawa bayan yan taddabawa ciyar da miskini goma ko musu kaya ko azumin kwana uku saɓanin sauran kafarori irin na zihari irin na kisa da ake kawo na jima'i da ake kawo sai 'yantar da bawa tukwan azumi sattin in ba iya a ciyarwa ita rantsuwa ta kafara an hisan ciyarwa in ma ka ciyar in ma kai azumi uku kana da halin ciyarwa kafara ba ta yi ba Allah ta fama lamai jid fasiyamu sasta ayyam Allah shi in baka samu bane shi Allah haka ya kaddara maka ya kaddara ma rantsuwa kafara rantsuwa in baka iya baka samu abin ciyar da muskini goma shine za ka yi azumin kwana uku kenan ba magana ciyar da ba magana azumi sattin ko ciyar da muskini sattin a mutum goma ne ko mutum goma a ba su fala goma a ba su abinci ko a yi azumin kwana uku to yanzu ba bawa yanzu ka samu ka saya illa magana kuma na san kwamfule goma ko an ce maka dai dai baka yi azumin kenan gwanda ka ce da abinci yana sauki wannan shine kenan kafara wanda ya rantsuwa irin wannan munakada rantsuwa wadda ita kuma ba ka da laihi ba ka da kafara sakanta lagawulemi irin kamar da yake ruwa ta aisha ce cewa ta fasa irin kamar lagawulemi kurin furut sabo da baka iya wallahi kan lahiya lahiya da wallahi iya kana ciwon kai ma wannan irin rantsuwa kurin ta furut ka faɗi ba niyya kai ba to wannan ba rantsuwa bace mun akada sai in ka rantsuwa da niyya ko ku irin rantsuwa misali sai ka sabar misali ka ce wancan ka tsinka wani abu gane su tsakaninka da a wajen ka abin haka ne ka ce wallahi wancan wane ne ko wallahi wancan kaza ne kai rantsuwa sai bayyana ashe abin wannan idan ka ne turumfan ka ba abin bane ba to an ce wata wannan an bata cikin rantsuwa mai laifi ko kafara kurin kuskure ne akai kuran wannan shine rantsuwa da aka yi bayan niyya furta da baka i wallahi wallahi bana baka to kai wannan kana yi bashi dan baka kai niyyar tsawo kun zo ma ne tafi a baka amma kai niyyar rantsuwa ita ce ita ce lagal munakada sai rantsuwa wadda take bata kafara sai dai a tuba ga Allah kuma ita ce yamin mus rantsuwa wadda take cikin kabira wadda take dirmiyar da mutum a gidan wuta ita ce korin dan fajirci abin ba a yi ba ka ce na rantse da Allah kaza akai kun ba yi ba kurin ita ce rantsuwa akan ƙarya ko na rantsi da Allah ban yi ba kai kuma kai ita abin da ya huce ne a yi rantsuwa akan ƙarya ita wadda ta huce kafara sai dai a tuba ga Allah subhanahu wataala wannan shi dan uwa tsarin rantsuwa ita wannan kaga bata kafara kuma ga zinihi babba kabira ce mai halakar da mutum sai ka tuba ita wata yamin ta lagau da min ba zinihi kuma ba magana kafara mai kafara ko na rantsi da Allah zan yi kaza ka kasa yi na da Allah bana yin kaza sai kai kuma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kusur da mutane suke ka ce wallahi ban ƙara taimaka ma wani ai ai na riga na rantsi na riga na rantsi to manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rantsuwa akan ba zai yi wani aikin alkhairi ya doge da cewa yayi rantsuwa yayi mai zinihi ne yayi gwanda ya kafara ya aikata abin ya haimi alheri kina laihi ne ka dan ka dogara da rantsuwa ka ce kai baka ake alheri ai na rantsa labar mun ka taimaka mishi na rantsa labar ka zo gidan wani na rage na rantsuwa ban ka zo ban ka taimaka ma wani ban zo gidan wani to nan laihi ne gwanda ka yi kafara ta rantsuwarka ka aikata alheri haka manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce
na za ta mara sai wani shi kuma yake tambaya ce gujiya ce ya ajiye mai albahu biyu kenan 40-40 sau biyu tiya 80 ta shekara wai a iya mata zaka kun yi cikayen shi ko ya cikawar da cikayen shi kurin ya cikawar da cikayen shi kurin bata zaka zaka an wanka na ake da zaka shi ta zaka tana a komi akwai nisabi a dabbobi ba kurin kana dabba bane zaka zaka amma musulunci addini mai sauki mai tsari yanzu a ta kun mar zaka ba ta kun kun kun kuma laka kun kawar zaka ba a in a kuɗi ne yanzu mu misalin na kuɗi sai ya kai miliyan guda da jika 275 misali shi shi ne kimakin dinar 20 na shari'a magana kayan gona sai ya kai sa'i 300 shi muke cewa tiya 100 duk da ci hakika bai kai tiya 100 ba tiya 250 misali 240 ma kai ta kai misali tana kai 240 tana da 240 misali tiya kuma cike da shi haka sai wannan ba haka kenan wannan kaga kayan gona sai ya kai wannan yawan ne kato ana magana tiya ɗari biyu wajen bahu shidda jan bahu tiya arba'in wajen shidda sai ka bahun ka biyu ko zai kanka cakawara ko ka sadaka kurin an kai niya kenan zakka bata kama ba dan kana da bahu biyu na gujiya ko shashira ko barara duka zakka bata kama ka ba kamar misali in a dabbobi ne haka ne ba kurma ina da misali kaga shi kashe kan gonan ayin rangon musulunci ayin bambancin wanda ya noma na noman rani wanda aka yi ban ruwa da wanda ya noma na ruwan sama ruwa na bilis ko bakin teku da mutum na wancin kawa ko sa kai baka bar ruwa ire-iren wannan in noma ne na ruwan sama na bilis ba bar ruwa ko na bakin na bakin korama na bakin gulbi na shinkafa misali wannan zaka hudda ɗaya cikin goma ne da abinda ka samu in ya kai zakka zaka hudda ɗaya cikin goma ka bada amma idan ruwa ban ruwa kai da hannu ko da famfo ko da inji generator to anan maimakon a tiya goma ka ba da ɗaya sai ka ba da tiya biyar a cikin tiya kai ka ba da tiya kai ka ba da tiya kai ka ba da tiya ɗaya a tiya ashirin kenan a tiya goma rabin tiya za ka ba da shi ne misali misali yanzu a sayi ɗari uku za ka ba da tiya talatin in noman ruwan sama ne ko na bakin isa zamu ce bakin dai gulbi za ka ba da ɗaya a cikin goma tiya talatin a cikin sa'i ta ɗari uku amma in noman rani ne zaka bada tiya sha biyar maimakon talatin kaji na in misali yanzu dabbobi ne kaga an yi bayani in raƙumi ne tun daga biyar a fara amma a bada karamar dabba ba a huta karamar dabba raƙumi har sai ya kai ishirin da biyar za a bada karamar dabba biyar daga ya kai da shidda ta kwan ɗauka a bada ɗaya shekara ɗaya cikin ta biyu haka za a yi ta badawa kenan a takaice dai haka ka gani yanzu an kaji ba ƙaramin dabbobi a kuya ta kai arba'in shana ta kai talatin kenan komi iya da nisabi kenan teka bahun ka biyu kunan babu zakka mai sunan zakka sai dai kun gane kun kai sadaka da hata Allah baka lada na'am ga wata malam sai wani shi kuma ke tambaya ce iya so a bashi nafila ta neman aure
abin nafila ta neman aure wallahi idan kun nafila dai kun kai nafila kun karbi Allah danwa shi lamarin Allah kun kana bukata wajen Allah ka dafi lokaci na ibada na amsa addu'a irin cikin dare sun dare na ƙarshe misali wanda Allah ke cigiya ina mai addu'a ina mai roƙo ina mai tuba irin kare ukun nan ta ruba zuwa kare hudu zuwa kare biyar ne ka tashi kai nafila akalla ga addu'a da manzon sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya karanta wannan addu'a bayan tashi daga barci in addu'a Allah zai amsa in sallah Allah zai amsa karanta ta ita ce wannan addu'a ga bata da tsawo da yawa bata da wahala la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah Allah maghfir li ka tashi wannan da ka tashi zaka yi ta ka ranka kai Allah ka je kai Allah kuma kai ina filolinka ko na fila bi kai kuma ka wa annabi sallallahu alaihi ibrahimiya misali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kai daya zuwa goma kaga wannan muhudin addu'a don awa annabi salati kuma daga cikin abin da annabi ya mata suna shugaban addu'a ka karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kana iya yin wuturi misali uku ko bakwai ko kai ma da yawa an kai kai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in kai kai ko kika kika yi sai a daga hannu a gaya ma Allah duk abin da ake bukata ko malami ba sai arme ba Allah tamke mu amin malam sai wani ya yake da tambaya kamar haka ya ce mutum ne ya mutu ya bar uwar shi bayan ya bar uwa kuma ya bar yan uwan shi waɗanda suke kala wajen uku da li'ummai da kuma li'abbai da na wannan da shafiƙai
kan wannan na mai kan magana don ina shi hankalin yan uwa kullum abin da shi rabon gado dukiya ce ake magana raba ta haƙƙi na wasu ne zuwa ga wasu don haka abin da yi ku samu malami gaba da gaba yanku tambayoyi don su dai akan yi bayani ya kaga wani sun bar wani mai haƙƙin gado tana gaba cin gado ya ki gaya malami a yin tambaya ya ka bada amsa a ji a rabe dukiya kuma ga mai haƙƙi ba a bashi ba shi yasa yin ta a gaban malami ko wani aka san aikin shi ne alƙalancin alƙali ne ya san abin shari'a a ya san abin rabon gado a ji a mai bayani gaba da gaba ya raba gado shi ne mai alkhairi da kubuta daga shiga haƙƙin wasu shi ne gaskiyar magana abinda a nan haka akan samu matsala irin wannan wajen wadi kuma abu ne ba wani matsala malami ya ce bisan alman gado ba abu ne mai na kama albani rahimahullah iya cikin abin da yake cewa aka magana gado ce kuka kuka tambaye ni samma duk ilimin albani ta ke gado babbar taba gado ta ke kuma ka kama tambaye shi na ga tawana malamin zamanin sa abu sa kalhoyi ta ce gado fasalu fasalu ghairi ce ku tambaye ni na ba na bane ba to mana ta kace bayan da ya kawo abin da wani yahudi na maganar gado ga uwa ga yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ga yan uwa uwa ɗaya ga uba ɗaya dan wa shi masalar yan uwa idan mutum ya mutu an suka hodi ga uwa ga yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da yan uba ita uwa dai tana da ɗaya cikin shidda kin san NCGM kenan tana ɗaya cikin shidda su yan uwa wanda suke uwa ɗaya su suna da ɗaya cikin uku suna sulusun dukiya don san ƙulani suna sulusun dukiya a nan waye asibai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shi ɗan uba ɗan uba inda aka samu uwa ɗaya uba ɗaya shi ɗan uba bai gado shi kuma uwa ɗaya matuƙa ba ka da san baka da ƙasa ba ka da ɗa na cikinka ko jika ba ka da uba ba ka da kaka ba mai ture uwa ɗaya shi kuma kajin da ke ƙari amma kuma shi uwa ɗaya inda shi kadai zai saura bai cinye dukiyar gaba ɗaya yadda ba shi nashi kuma ya ta yi a bawan sauran amma shi kuma ɗan uba inda shi zai zo ka mutu baka kowa ɗan uba dukiya duka ya kwashe gaba ɗaya duka ya kwashe dukiyar gaba ɗaya amma shi uwa ɗaya bai kwashe dukiyar bakin ta a bashi a bashi a bashi ɗaya cikin shidda shi ɗaya ne saura ya a su amma shi shi ɗan uba shi ɗaya bai duka dukiyar ya kwashe ta amma mai kawo mishi matsala ɗan uba uwa ɗaya uba ɗaya shi ya kawo mishi matsala kenan akan haka shi haka ba uwa misali kenan duki ba tabbata har rabu wannan za a rabu duke gida shidda a ba uwa daya a cikin shidda misali jika ɗari shidda ko miliyon shidda a ba uwa miliyon guda miliyon sauran miliyon biyar ko su wa'inda suke yan uwa na uwa uwa daya uwa da kadai inda ya wuce daya za a ba su kashi za ba su yanciyar ɗaya cikin uku sudusi mai sudusin shidda biyu ko dai shine wannan shine shine yan cerikin wannan na na na na na ko na shidda ko misulusi misulusi daya cikin uku shine sulusi kenan yan uwa da uba suna daya cikin daya cikin uku uwa tana daya cikin shidda to yanzu a shidda an ba uwa daya an ba an ba yan uwa daya an ba su biyu sauran nawa sauran uku ko ukun sai a ba yan uwa daya uba daya sai saraba namiji da ba mace biyu su kuma bangaren uwa ɗaya aka basu nasu ba a nan nan jama'a mace biyu a nan ake ake galite ake raba daidai da maza da mata su suka ci gado su ci kuke wale su suka ci gadon ka su wajen raban su ba ba ba yi ta namiji akan mace da mace namiji duk ɗaya suke za a ba mace rabi a ba mace guda a ba namiji guda haka ake raba masu gadon su suke uwa ɗaya amma a nan shi dan uba kun dan kallo ne idan kun a bashi haƙul ayin kina wannan bayanin da ka kawo mataka shi akwai dan uba akwai uwa ɗaya uba ɗaya dan uba bai gado a takaice Allah wala
kammala wannan tambaya na gaba yake cewa wai a watan sha'aban wai ba a azumin nafila ina ga kazo mun kare ta kazo kun yi ta mun yi ta sai ka ci gaba kan ta to sai wannan yake dan cewa iya wani zo daga baya mun yi bayani maganar da ake cewa in sha'aban ya rabi ka a yi azumi ga wanda bai saba azumi na ka'ida ba a cikin wannan wata don gudun taren wata ne amma idan mutum irin mai azumi litinin alhamis ko mai yawan azumi watan sha'aban babu da yi azumi ko da sha'aban ya rabi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumta kusan dukkan wata kuma an ce mai azumin litinin alhamis ko da ya dace da dubo har yana iya azumin shi
eh, ita ce din da ake tambacin annabi wai ya wa- eh, azumi guda goma kaɗai a shi annabi kusan dukkan watan yake na sha'aban in sha'aban ne duk kusan dukkan watan yake sha'aban shi na cewa sun ce duka amma sun ce dukan ba gaba ɗaya bane ba amma kusan dukkan shi yake shi za ka tarwa da mubalaga ya ka ce yake sun shahar eh
to sai wannan yake tambace wai miye tushen zaman tahiya a cikin sallah
zaman tahiya wajibi ne illa abin da ake magana akwai zaman tahiya na farko akwai zaman tahiya na biyu Ah, abin da yake zaman tahiya na farko shi ne aka ce sunna wajiba ko sunna ne don ganin shi an aka bar shi sallah ba ta ɓace ba yanzu misali ka zo sallah mai zama mai zama biyu misali magarba ko isha ka zo zama ya kazarci ko al'asar wanda irin ko azhar to idan ka zarce ka miƙe tsaye manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya miƙe tsaye kai dawo ya ci gaba da sallah in ya ƙare sallah gaba ɗaya ka hanyar sallama sai sujada qabla salam qabli kenan sujada raka'a biyu kahin sallama kaga ayabar zama da ta hewan gabar su haka amma ya ce idan bai miƙe ba ya zabura sai ya komo ɗan ya zamana bai miƙe ba zai zamana ya yi tahiya ya ƙare ya tashi ya ci gaba da sallah ba sujada qabl ba ba'adi amma inda zaman ƙarshe ne wa babu sallah idan bai zamana ba kun daga raka'a biyu ya kun ya tashi tahiyya shi babu sallah ya kuma ya zama ya tahiyya ta kun hadin sallah ta kun addu'a ta kun sallama ta kun sallah ta ƙare wannan shine abinda to sai wannan take cewa wai azumi ne ake binta amma ta ce wallahi ba ta san kono ba ne ya zata yi to eh, za ta kwatanta bakin kasa mutum na adam ne din da kan an ka tambaye ta ta san dai azumin sai azumin nan goma ne sha biyu na sani bai kai ishirin ba sai ki kwatanta in ce tsakanin ki da Allah bai huce kaza yake wani bakin gwargwaron kina ga alama dai kun duk yawan shi bai huce kaza haka ake kuma Allah Allah za ta saura kuna haka ake eh to sai da wani ita ma take tambaya cewa wai ita tana da ciki ne karamin ciki ne yaya misalin kamar wata biyu take tambaya wai za ta iya yin azumi
wannan ai sai tambaye kan da wani likita wannan ba haka bace tantama malam ba nawa mata suna cikin wata hudu masu azumi wata biyu wata uku ya dace da mace wata shida mata wata kuma ta iya abinda ake magana wadda azumin ya hana ta yin azumi shine yake da magana wasu na ga bangaren mazhaba za ta ci abinci kuma daga baya ta rama azumi wasu ma na ɗora mata ta ciyar da abinci bayan ta rama tun da ciki ne ba sun sa talayin marasa lahiya wasu na ga cewa a'a in dai har ta kasan ne da gaske shi yan uwan Allah ya san haƙiƙa in har ta kasa ne da gaske akwai ruwa ta Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar sun yi wannan fatawa ga iyalansa cewa in ta kasa azumi dalilin ciki za ta ajiye azumi ta ci abinci kuma ta ba da abinci ta ciyar da abinci kan baccin azumi in ta fatawa ta waɗannan sahabbai amma ta 'yan maza ba ba haka bace ba su wasu na ga sai an yi biyan a yi a ci a kuma a rama a ciyar da abinci musamman magana ta sahabbai dai wancan tafsir na ibn umar na ka dabla bin abbas su haka suka yi fatawa za a za a ajiye azumi a ciyar da abinci wani zai ce maka ayo mutum baka sanin matsala tana cikin ta in ka samu mata yanzu da dama su suka san matsala wallahi daga mace barawar haka tana da sabon ciki ko tsohon ciki ne barawar haka gare ta ta yi fama da cikin wannan ga amai ga waye azumi ya kasu yanzu bana kuma ga sabon ciki sabo ful iyana ta samu mun masu rutsa ko kuwa bara sabon ciki ne war haka yanzu yaron dan labubu ne wata uku wata hudu azumi kaga da ko da ko haka yawan matsala kurin wanda ke cikin shi santa gaskiya shi tsakani ga Allah in za a yi azumi za a yi za ta yi azumi in ya tabbata ne bata iyawa wanda na ga ko likita amintacce mata shawara ya sa wani likita da ke bayani cewa wallahi ya san da mata da dama wanda cikinsu ya zube dalilin azumi an cika su kuma suka yi kuma ciki ya zube a kuma matsalar kenan
to eh, wannan shi ma dai muka muka iya tambaya kan azumi ne wai shi wanda ya yi azumi na ranar arfa kuma wa shagari sai ki sallacewa ki tambaya wai ina matsayin azumin nan nashi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu mina ko ayyamu tashrik ayyamu akalin mushrik wa bi'a la ta'awaz abin da yake cewa ce kwanakin mina kwanakin ci ne da sha an ba mai azumi ba na wanda bisa hadaya ba kenan an hana azumi a kwanakin sallah na layya nan ya laihi ya azumi ran sallar idi ya azumi cikin kwanakin yamin mina kwanakin layya ya yi laihi gaskiya tuba ga Allah kuma kai kare
to sai wannan yake tambaya cewa wai a wani masallaci wai yakan kawo aka ce wai wurin lokacin da ya da liman yake hudu ba a juma'a wai zaman tahiya wai ake yi ce wai iya da tushe wannan
a lokacin hudu ba abin da ya tabbata a sunna nan sallam ya hana nau'in zama irin zama da za ka tsaye da kwabarinka ka sa hannuwanka ka riƙe shi kurin ya hana sahabbai ba sa yin sahuma a lokacin da mazala ke yin tahiya sai bayan ya ƙare hudu ba ya tashi tsaye suke tashi a gyara sahu ba a yin sahu haka suke huskantarwa suna kallon shi masu habbai kenan abinda ke suna aka ce liman idan iya hudu ba ba sahu ake ba kallo shi ake bai daga cikin sunna da ta zo lokacin sahabbai a gyara sahu a yi sahu kahin a fara a wannan kurin yana yi ne amma abin da inda sahu ke zama wajibi bayan kare hudu ba wani kuma tsarin mutane ne mun zaka amma dai a sunance ba ba tilisa mutum a ce ya sahu ko a ce hawo zaman tahiya ma zai dan shin hudu ba ya zaman ta a hukunci zaman tahiya ba za a ji jima na hudu ba ai ba hukunci sai ya to babu inda aka kayyade nau'in zaman da za a yi an hudu dai zaman da ba a yi kurin kashi kullum musulunci da ke sauki a ce maka sa haramu ne ba ga mana ya ga mana haramcin kuma ga mana sauran kin sauran halaka ne kurin zama da aka hana a cikin halin hudu ba a halin hudu ba zaman ka yi zama kan takashinka ka tsaye da kwabrinka ka sa hannuwa ka riƙe kamar ka matse ka kurozin ka sa ka gittanin ka riƙe kwabrinka a zamanin shi aka hana a shi ma ana hudu ba ne kenan zaman tahiya ba bai cikin wanda wanda aka tafi zaman tahiya kullum da zaman za ka kun ka ji daɗi kullum kana yi a takaice ka kalli limama
to malam ne ke mai tambaya na gaba ke cewa ya halatta ya bi wani sallah tun da shi ya taɓa ganin shi wani lokaci ya yi shirka
to shi in ka tabbatar da mutum shirki ne ka bi sallah sai dai in abin da ake magana iyawa ya tuba ka gan shi da ya shirka kai ma iyawa da ka yi ta kwatsi a cikin halin sunna kenan ya gano sunna ya gano kenan da ya bar abin wannan kaga wata alama ta yanzu ya bar abin nan amma in mataka ba ga alama ya bari ba babu mushriki bai sallah bai cikin wanda ake sabani kansu ma
to sai wannan yake tambaye cewa wai ina hukuncin wanda miji ne da zai dinga da mata sai su dinga runguma juna alhali tana jinin haila
to an uwa maganar jinin haila bai hana runguma juna ko wasa da juna annabi sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa eh yuwashi iya rungumun mu iya mu'amala da mu ya sumbanta mu cikin halin jini kuma yana cewa idan mutum da namiji mace mai haila ya ce ku yi komi banda saduwa komi an name ku dama na mu'amala ya ce yahudawa ne yahudawa ne suke ƙaurace wa mata dalilin haila kina musulmi ba haka ba ne shugaban gaba ɗaya na musallar salama yana ashe ta ce suna mu'amala kurin da matar shi yakan sa ta sa izar bakin ƙasa da cibiyarta wata ruwa ko ya ce ka sa na akan farjin ta takaice dai yan uwa musulunci annabi sallallahu alaihi ya bada damar dukkan mu'amala da wasanni da mace ko da tana haila illa ka kame namijin ya kame kanshi ko ta kame kanta kada wasa ya kai su kuma saduwa wata yakun haramu ne kwata kwata haramu Allah haramta
to shi wannan yake tambacewa ya so wai a bashi wai addu'a da zai yi ko cikin sallah ta domin biyan bukata to ya kira Allah sunayen shi wani da asama Allah sama Allah da asama suna faɗi uku biya Allah ya suna kyawawa ya roƙon Allah roƙi Allah da wannan sunaye irin su ya hayyu ya qayyum dan sa annabi ya kira irin su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin cikin sunan Tirmidhi manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban addu'a wanda babu wani musulmi da zai roƙi Allah kan wata bukata sai Allah ya biya mishi ko ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin kenan addu'a ce ta mai biyan bukata amma kullum wa magana addu'a mutum ya gabatar da wa annabi salati kuma ya cikin halin nutsuwa da kaskantar da kai da imani da Allah zai amsa dan nan sun iya cewa ud'u Allah wa antum bi ijaba wannan la la taji min qalbin min qalbin ghafil lahin da ma'anar ne ruwa nan iya cewa ku kira Allah kuna da cikin nutsuwa cikin imani Allah zai karba muku domin Allah bai karba addu'ar wanda yake gafili iya cikin rudu kana addu'a hankalinka a wani daban da haka yana mutum ku kawo yace ku kawo kwarin nutsuwa cikin lokacin hannun adda kenan tabbas wannan sunan Allah sai shiga kira Allah sunan shi ga miki buka ga ma Allah bukatarka fata Allah biya bukata da malam wata take tambaya cewa ita ta- wata addu'a za ta yi ta- ta hasada
hasada ba abinda za ta hasada daga ta ga wani abu ta jaranta ya gune ta yi ta'awuzi a uzu billahi min shaitan kuma ta yi imani da kadara shi wannan abin da take sa ta hasada in dukiya ce ba shi ba kanshi ba shine imani da kadara haka Allah kadara Allah ne ba shi in sarauta ce Allah ya ba shi in ilimi ne Allah ya ba shi in me na ni'ima a wajen mutum idan kai wannan imani da kadara sai ka huta sai ka huta ma kanka kin za ka yi ta wahala ne yanda shi ma mutum wannan ba shi ba kanshi ba to da wa kake da wa kake da wa kake faɗa kan faɗa da Allah kenan da ya bada abun shine hatsarin hasada kana wahala ta zuciya ga shi kuma ya cikin morewa shi shine hatsarin hasada shi mai ni'imar iya cikin nishaɗi iya jin daɗi ya morewa kai kuma ka ɓata ranka a banza zuciyarka ta kunci kuma kai hana abin da Allah ba shi ba ku- kuma ga ga hushin Allah ya hushi da kai Allah ya hushi da kai kai ka cuci kanka kuma kai maganin komi ta haka kenan kurin mutum ya sadaka da kadara ya imani da kadara kuma annabi ya hana hasada ta la ta hasadu ta bagadu hasada laifi ce yanwa haramu ce laifi na hasada amma shi dan kan jibawa mutum ita daga ya zo maka kai ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma kai kokarin imani da kadara wannan bawan Allah haka Allah kadara mishi kurin kai Allah kare ka daga hasada na malam ta ta ita tana nihin cewa ta kare kanta ne daga hasada yau shi ne ta'awuzi mun ga kenan ta kare kanta shi ne hanyar kare kai daga hasada ko ka tayawa na hasada ba ko ita take ba a yi wa mata a ce ta kare mahasadiji ka cikin Yawwa, zaka kai ne kai wasu da zaka ba wannan kare mahasadi shine karanta ma'awzat na misali anan sunan iya magana wanda zai karanta qul huwallahu qawa uku bayan salar asuba qul a'udhu birabbil falaq qawa uku qul a'udhu birabbin nas qawa uku haka bayan magariba qul huwallahu qawa uku qul a'udhu ko ce uku uku ini azhar da al'asar da isha ko ce daya daya wannan insha Allah mai hasada na mutum ko aljani insha Allah Allah zai kare maka sharrin shi shi kuma ki rika wannan asakarikin Allah kare ki insha Allah am to malam sai take tambaya ta biyu tace kuma wata addu'a za ta yi game da waswasi da take a cikin sallah kuma a ina ne ya kamata ta yi addu'a waswasi yakan zo ma a ko'ina na annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da daya cikin surkan shi Usman Usman eh, bin bin Abdul Asli ya wa annabi jaji ya rasulullah idan ina sallah waswasi yakan min yawan har zama inda nake yace mai idan ka ji haka ka kai ta'awuzi ka towa su uku bangaren ka na hagum misali kai a'udhu billahi minash shaitani tub ka towa hagumkinka wannan kuma ko a sallan ne kaga ce a sallah ka tub haka manzo Allah ya ce a tubkin kuma shi usman bin cari haka na rinka yi a sallar in abin ya zo mini sai yi ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitani rajim tub in towa su uku yace haka nayi kuma Allah billahi kenan kai ma sai ka rika haka nan sai ki rika haka nan ki rika ta'awuzi kina towa su uku bangaren ki na hagum kuma a hasabin abun da fata Allah kare mu gaba daya
na sai wani martala shi kuma yake cewa iya so a gaya mishi yaya ake yin wankan janaba aiki sabo a takaice dan uwan kan janaba a takaice kurin abin da ake bukata kai niyya shine jigo niyyar wankan janaba bata bukata wani karatu wannan wayatu gusul janabatan faradun rafat haza kabar ala kabar ala sagar duk wannan wahala ce gaba kanka wankan janaba farilla ne kuma babu inda manzana ko sahabbai suka yi bayanin wani karatun niyya an- sun yi wani formil daban na musamman aka shirya na wahala wani tsari na addu'a ta wai bu- a a bai bukata wani karatu kurin kai niyya ta wankan janaba idan kai wani niyya a ranka ta wanka ganin an san farilla ne dama kenan kurin in kai wani niyya da ka zo wajen wanka za ka kudurta ka yi niyyar wankan janaba kurin in kai wani shi kenan za ka wanke hannunka bakin fonye bakin wuyan hannu so uku ka ɗauko ruwa ka wanke al'aurarka gaba ɗaya ka wanke kasamta gaba ɗaya kuma don gudun taɓa al'aura musu sai ka wanke tun daga cibiya zuwa gwiwa ko ina cinya ka ko ina ka wanke na ba ka dawo ba ka wanke kasamta kuma shi ne wankan ka na janaba mace haka ne namiji haka zai in aka wanke wannan wurin gaba daya ya zo a yi arwala irin arwala ta sallah aka yi arwala irin ta sallah shikenan ya a zo a zuba ruwa a wanke kai su uku da kyau in aka wanke kai su uku da kyau ya a zo a yi ƙasa a wanke wuya zuwa ƙasa ɓangaren dama ɓangaren hagun ko ina a wanke ko ina ruwa gama shikenan an ƙare wankan janaba ba ma hanyar arwala sabuwa ba ko hanyar ji a sallah kai tsaye wannan shine yanda wankan janaba ya zo a aikace kurin babu hala kurin ba kun ba shi da wani karatu da ake karantawa da wanka ja kurin karatu za na wanka ja kurin karatu za na koyo ayi karatu a koya maka yadda ake yin shi amma ba shi da wani karatu da ake karantawa don wankan janaba illa a karantar da kai ya ake yin shi kuma niyya babu ta da wani karatu gurin aikin zuciya ne zaka kudurta a ranka ko a ranki wankan janaba zan yi shikenan haka wannan an kare ina ga shine abin da zan ga bashin abin to malam wannan yake tambayar cewa ina hukuncin matar da zata ce ma miji mijin ta sake ta
to shi yanwa inda aka hana mace ta saki ko aka mata la'anta aka mata aka hana ta neman saki inda min girba ma ba su akan inda babu laifin kuwa wata mushkila ko daya anan aka ce aka hana ta amma idan da mushkila kuma ko da mushkila an nemi hanyar gyara ba ta gyaruwa abin bai gyaruwa to anan shari'a ba ta hana ba ta yi hulɗa nemi hulɗi ma ko ya sake ta a ko cutarwa kuma an kasa maganin cutarwar amma haka kurin don jin ta ga wani ta tsan kayo wani ta ƙoshi ta ga kun ta ce kaza ta wani shi da matsala amma an da lahi in ta nema ba an nemi gyara ba nemi gyara ba ce lahi ne gaskiya shari'a ba ta hana ta ba
sai shi wannan eh, yake cewa wai iya so wai malamin su bayani kan sallar da aka ce wai mutum ya yi kokari ya yi ta kahiya ko ba garabi A- akwai dai salatu tasbih ce da nan zana ce kana iya yin ta imma kullun kai su guda yace ko a sati kai su guda ko a wata kai su guda yace ko a shekara kai su guda ta kuma da a rayuwarka nan da salatu tasbih ce mun mun jama'a ne kuma mun sha bayanin ta anan ne bai bukata wani a koma baya mun sha bayanin ta yana ta tasbih ce kurin da ake raka hudu kuma kowace tsayuwa tasbih fatiha da sura da tasbihi sha biyar kuma sauran ruku'i goma an taso a tsaye goma an je sujada goma an dago duka dai wuraren goma goma ne wanda dai mun samu sha lisa anan kawai taraka za ka samu tasbihi saba'in da biyar in wannan lokaci ya muna hata Allah kai mu darasin gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ɗan uwa muna fatar Allah subhanahu wataala ya yaye mana halin da muke ciki na mushkila ta rayuwa ta addini gaba daya na bala'i muna fata Allah ya dauke mu shi da mu da dukkan musulmin duniya da dukkan duniya gaba daya Allah ya dauke da wannan bala'i Allah ya dauke mana shi Allah mana maganin shi kuma Allah ka mana sauki Allah ka mana warwara cikin lokaci gajere amin a ta'adda mu Allah warware abun Allah ka warwara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina Allahumma Allahumma na'udzu bika من البرس والجنون والجزام وسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام وسيل الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من من البرس والجزام والجنون والجزام وسيل الأسقام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مني
وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة
kuma kawai sallama sai ta gaso